نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne wanda ya daidai da daren sha biyu ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1428 daidai da 25 ga watan julai shekara ta 2007 muna karatun littafin umdatul ahkamul kubra ta al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba mun shiga cikin kitabu salati wato mun fara bayanai dangane da al'amuran sallah sannan muka shigo babul mawaqit babin da ke magana akan lokuta na ainihin sallah hadisan da malam ya kawo suna nuna mana cewa sallolin nan guda biyar to kowace tana da muhtari kuma tana da baruri kuma wannan muhtari kowace sallah tana da muhtarin farko tana da ƙarshen muhtari wannan hukunci ya haɗa sallah asuba da azahar da la'asar da magariba da isha to a inda ake samun batarnaƙa da malikiya a wuri biyu ne batar na farko ita ce game da lokacin sallar magariba malikiya sun ce lokacin sallar magariba da zarar rana ta faɗi da gwargwadon a yi ta iyakar muktarinta kenan ma'ana ana idar da ita to kenan laruri ya shiga wannan magana ta su mun bayyana kuskuren ta jiya da kuma yadda aka yi ta zama kuskure dalilin ta shine sun rike hadisi ɗaya gam wanda kuma wani hadisin ya zo ya bayyana faɗin lokacin muktarinta cewa ba kuntatacce ba ne wannan dama yana daga cikin wuraren da akan samu malaman fiƙi su faɗa cikin kuskure shine matsala ce ta zo da hadisai guda biyu waɗanda waɗannan hadisai sun yalwata to idan wani ya kuntata hukunci a guda ɗaya saboda ƙwaya ɗayan nan ya samu ko kuma dukansu ya samu amma ɗaya ya inganta ɗaya bai inganta ba a wurin shi to sai a samu ya fatawa da guda ɗaya sai wanda ya fatawa da ɗayan ba ko dan bai same shi ba ko kuma bai inganta wurin shi ba ina fatar mun gane don haka ingantacciyar magana ita ce idan lokacin magariba yana shiga ne misali rana na faduwa karfe bakwai sannan shafa'i yana ɓoyewa karfe takwas saura kwata to wanda ya sallah karfe bakwai ya yi ta a farkon muhtari wanda kuma ya yi ta karfe bakwai da minti arba'in ya yi ta a muhtari amma a ƙarshen muhtari don haka bai aikata laifi ba a kan haka sai ne mana wata faɗakarwa a jiya na ce me yasa ahali sunna ba za su rinka aiki da wannan sunnar ba ma'ana lokacin sallar magariba tun da an gane muhtarinta na da faɗi musamman lokutan da ake azumi ko kuma ranakun da aka lura bayan allah na yin azumi na taɓawu'i sai a rinka jinkirta ita sallar magariba ɗin misali lokacin sallar magariba a wannan lokacin da muke ya kasance kamar yadda na kwatanta din nan ya shiga karfe bakwai muhtarin kenan muhtarin ya fita karfe takwas saura kwata to idan mun fahimci haka da kyau misali idan watan azumi ya shiga a irin wannan yanayin sai a ce jama'a eh za a rinka yin sallar magariba karfe bakwai da rabi shikenan kawai yan ɗariƙa ne kawai da malikiya ba su ta surutu da yan ƙungiya ku rabu da su waɗannan su riga sun yi daji tuntun amma ku ahlus sunna za ku ainihin dubin da ya dace da sunna dan haka karfe bakwai aka kira sallar magariba sai ka je gidanka kai buɗe baki ka kintsa ka natsa ka natsu kai numfashi ya sauka tukuna misali sai ka taso cikin nishaɗi sai ka taho sai a yi sallar magariba karfe bakwai da rabi na kai sallar magariba karfe bakwai da rabi shikenan sallar ainihin ishafa sai a ce to ita kuma an kai ta za ta zama karfe takwas da rabi ko kuma a ce an kai ta za ta kai karfe tara ina fatar mun gane ina kai ta shikenan a juya za a dawo za a yi sallah ainihin tahajjud da daddare sai a dawo a'a shikenan lokacin da aka yi wannan sallah ta isha karfe takwas da rabi lokacin kuma za a miƙe za a yi sallar tarawihi sai a yi tarawihi din tarawihi din kuma kar ku dauka gididdan ku dauka dole sai raka'a sha daya a'a wata ran tarawihi sai a raka'a daya ran sai a juya a tafi kawai ku yi aiki da sunna ku daina zargin yan malikiya da yan mazhaba da yan ɗari'u da yan kungiya waɗannan sun dade suna cece ku ce duk hayaniya ce suke da baka da baka an riga an yi gama ba a kansu amfanin karanta waɗannan tafan kenan jama'a baka ce su sai sun yi ba kai dai dole za ka yi aiki da sunna don kai ahalinta ne su kuma ahalin abin da suka yi rijista gare ta ne wannan ahalin kungiya ne don haka zai bi menene kungiya ta ce national ce ko state ko local government ko mece ce wannan ahalin dariƙa ne menene dariƙa ta ce wannan ahalin mazhabi ne menene mazhabi ya ce kai kuma ahalin sunna to menene sunna ta ce shikenan yadda in sun tashi ba sa consulting sunna ɗan ƙungiya ba sa consulting sunna ɗan ɗariƙo ba sa consulting ɗan mazhaba ba sa shawartar sunna me kika gani me ya dace a menene qarar qararatun menene aka riga aka tabbatar menene national ta ce shikenan kawai to kai kuma menene manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba ka koma kana sai kana duban to ai in na ce kaza za su ce kaza za su zarge ni za su zarge ni to su su za su tsoron zargin da Allah da manzon Allah zai musu su dan me zaka ji tsoron su ku dinga jin tsoron su saboda haka wannan masallacin namu yayi kaurin suna a garin nan mun bayyana mutane sun kasa fahimta ne mun ce mu ba yan kungiya bane mun ce mu ba yan dariƙa bane mun ce mu ba yan mazhaba bane mun ce mu qur'ani da sunna shine mazhabin mu shine manhajin mu shine rayuwar mu shine tafarkin mu don haka ba mu da matsala da kowa mu tunda mu mun riga mun faɗi daga ina muka taso ina muke ina za mu to wanda ya yake da matsala da mu shine yake da magana don haka mu duk duniya ba mu da matsala da kowa duk kowa ya bayyana shi kuma mai yake tashi wanda bai bayyana ina ya dosa ba ya tsaya yana burin kanka da wayau ka gane shi kaza ne ka gane shi kaza ne yana da fuskoki amma mun mun riga mun yi declaration mun riga mun yi shela mun ce mu kaza ne ko mun ce mu ba kaza ba ne to don haka duk abin da muka yi a masallacin nan tun shekara fiye da ashirin da muke da'awa a wurin nan duk wanda ya gaba taimai ba sai kauce ba mu taɓa hayaniya a masallacin nan ba ba a taɓa faɗa ba saboda duk wanda ya zo dama to fa ya ji taken masallacin sai da haka in aka yi abin da ba ka so kana da hanya biyu hanyar farko ita ce ina hujja akan abin da aka yi kuma ba cikin faɗa ba mu ba a faɗa ba a hayaniya a masallacin mu ina hujja ha ga hujja ga kaza in ka ce to ai maliku sai mu ce a'udhu billahi kai ne manzon ka sunan shi maliku mu manzon mu sunan shi muhammad sallallahu alaihi to ai wannan bai dace da kungiya ba sai mu ce to kuma ba cikin ta muke ba to ai wannan bai dace da dariƙa ba sai mu ce ba mu taɓa yin ta ba yau wato saboda haka an gane wannan jama'a wannan ita ce shawara ta farko da muke bayarwa da watan azumi a rinka jinkirtawa jinkirtawa da mutane za su je su sha ruwa su matsu su dawo su sallan magariba a cikin hayyacinsu jama'a ba irin wannan urban asra ba ba afijajan ana azo ana sallar abin nan mutum yana aman kaza yana aman abin nan yana yana fitar da yawu ta hanci ta baka saboda da ka gama shan ruwan a kofar masallaci ladan kuma fitinan ne yana cewa harama sallah alala harama sallah kowa ya jinkiri ya zai kama duk ya rikita ka gaba daya ina fatar mun gane sai ku bar wannan sannan ranakun alhamis da litinin da aka lura mutane suna yin azumin taɓawo'i shi ma sai a ce to za a rinka jinkirtawa iyakar ta kenan surutu ne masallacin nan namu ba inda ba har maka da madina in ka ji zaka ji labarin masallacin nan an ce kaza an ce kaza in gaskiya ne sai mu ce duk gaskiya ne amma ba shi a cikin karatu sai ka ce ai mutane ba su sani ba sai mu ce su ne ba su sani ba ba zuwa muka zairo muna karatun da muka ce kada wanda ya shigo cewa akai kowa ya shigo littafin a zo a karanta amma da sharadi nan karanta ba ya aiki shi kenan abin mai sauki ne inda a ƙasa muka kulla kanmu muke karatun amma an tashi aiki sai a fito da shi cikin mutane to da wannan an zalunci mutane don an kawo musu abin da ba su sani ba amma sai an karanta an fayyace an yi bayani to magana cewa kuma wai a tsaya bayan shekaru sannan mutane su ɗauka mutane su ɗauki ne kuma sai sun manta ina fatar an gane saboda haka wannan muna shela duk duniya su ji mu kawai manhajinmu manhajinmu addininmu shine qur'ani da hadisi iyakarta kenan bayan haka ba ruwanmu da komi ba mu yarda kuma da komi zai zama maɓuɓɓugar addini ba duk abin da ba ƙur'ani ko hadisi ba to allahumma sai dai kuma in bai karo da alƙur'ani da hadisi ba to sai ya shiga cikin shi fil jumla amma in ba haka da gaskiya mu ba mu yarda komi zai zama addini ba sai musulunci ko mu zama komi ba mu yarda komi ya zama hujja ba sai alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi kuma hadisi duk inda ka biya nauyi kai ya yi maka bala da gauran dutse ba zai yi kai aiki da shi ba mu ka kawo mana shi nan in ka kawo to ka tafi ka ban mu da shi in Allah ya so muka gano ya inganta ya daidai ne shi kenan za ka ga fara aiki da shi ba matsala mu in Allah ya so babu wani hadisi har yau da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wanda muka san shi muka tabbata ya inganta muka bincika mu gane ma'anar shi har yau babu wanda muka kasa imani da shi alhamdulillah har yau ba wanda muka kasa aiki da shi alhamdulillah duk wanda muka ji muka gani to za mu aiki da shi da gargadon ikon in ka ga haka to ko dai ba mu san shi bane ko kuma ta yiwu bai inganta a wurin mu ba ko kuma irin ma'anar da kai kake ganin ita ce ta hadisin to ba ita ce ma'anar da ta bayyana gare mu ba dan haka sai ga muna aiki sabanin wannan hadisin ko kuma ba mu san wannan hadisin ba ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya ce maka to matsala ta farko kenan matsala ta biyu ita ce idda aka samu matsala da masu mazhabi musamman malikiya shine lokacin sallar isha lokacin sallar isha sai suka tafka wani kuskure suka ce sallar isha larurinta na farawa daga tsakiyar dare zuwa sadda sallar asuba za ta ainihin wato shiga shine sadda alfijir ya bullo ina fatar an gane ma'ana abin da ya tabbata a sunna shine lokacin sallar isha daga sadda shafa'i ya bata mun yi bayanin shafa'i a jiya shine wannan jaje-jaje na magariba bayan an yi sallar magariba an ka kalli amma sai kaga jaje-jaje wanda ragowa hasken rana ne to da ya bace to lokacin isha ya shiga muhtarin ta kenan to wannan muhtari na tafiya har zuwa ɗaya bisa uku na farkon dare shine a zamanance ka ce har karfe goma misali misali har karfe goma to daga wannan lokaci kuma har zuwa tsakiyar dare kaga akwai awa biyu kenan to an shiga larurinta daga sadda ɗaya bisa uku na farkon dare ya ƙare misalin ƙarfe goma abin da ya sa saboda lokaci na caccanza ina mana misali ne nan to misalin ƙarfe goma ɗin nan zuwa sha biyun dare to nan kuma larurinta ne wato in ba larura ba kakka sake ka yi sallar ainihin isha a wannan lokaci to kana cikin yin sallar isha a wannan lokaci sai kasance laruri ne kafin nan kuma fa muhtarinta ne kamar yadda muka jiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba dan kai kuntata al'umma ba da wannan lokaci ya kamata wato karshen muhtarinta kenan tana daga cikin sallah ko kuma ita ce sallar da annabi ya nuna ya fi son ta kasance a karshen muhtarinta sai dai ba a kuntata jama'a dan haka sai mai da ita kamar yadda sauran suke to daga sadda dare ya raba zuwa lokacin da alfijir zai fito lokacin sallar isha ya fita gaba daya abin da zai halatta maka yin sallar isha a wannan lokaci shine bacci ne ya kwashe ka baka sami yin ta ba ko kuma mantuwa ce ta hana ka baka yi ta ba ko wani abu ya shagaltar da kai shine dai mantuwar amma in ba haka ba haka siddan musulmi ya ƙi yin sallah har lokacin da sha biyun dare ta yi sallar isha to wannan kam azaba Allah ce a kan shi Allahumma sai in ya tuba amma magana cewa zai iya rama ta wannan babu dalili a qur'ani ko hadisi don haka sai dai ya tuba to idan kun fahimci wannan da kyau mecece hujjar su da suka ce lokacin sallar isha yana da faɗi larurinta kenan tun daga sha biyun dare har zuwa wayewar dare wato har zuwa fitowa alfijir hujjar su suka ce saboda kowace sallah larurinta na karewa ne sadda ɗayar ta shigo sai muka ce musu to wannan kiyasi ne ɓatacce domin in muka ɗauko wannan kiyasin muka ce to yanzu shi kenan lokacin sallar asuba baya fita kenan sai sadda na azahar ya shiga sai su ce kuma ba su amince da haka ba misali yanzu za a ce sallar asuba har gari ya waye har karfe tara har karfe goma har sai sha biyu na rana ta yi sannan ne larurin ta ya fita su ma sai suka ce ba su amince da wannan kiyasin ba sai aka ce to ai lazumin kiyasin ku ne da kuka yi don haka gane muhtari farko da ƙarshen muhtari da laruri duk waɗannan abubuwan nassu ya bayyana mun ji waɗannan nassoshi daga cikinsu a jiya insha Allah waɗannan su ne matsalolin da aka samu da su kawai game da lokacin sallar magariba da suka kuntata muktarinta da kuma lokacin ainihin sallar isha da suka faɗaɗa larurinta amma kuma suka ƙi faɗaɗa laruri na sallar asuba a bisa wancan kiyasin nasu ku karanta littafin bidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasid ta al-imam ibn rushd al-maliki da littafin tamamul minnati fi ta'liq ala fiqh sunna da littafin subul salami sharh bulugh al maram da littafin nail al awtar fi sharh muntaqa al akhbar wadannan tafan ka karanta su zaka ga bayanan nan jimillar su da tafsilin su da na gabatar a takaice insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu to in ba ku manta ba da malai kawo mana waɗannan hadisai da ke bayyana lokutan sallah azhar lokacin ta na shiga daga sadda rana ta kauce daga tsakiya to lokacin ta ya shiga har zuwa lokacin da ainihin rana za ta kai a ce an shiga lokacin sallar la'asar to wani lokaci ne shine lokacin da za ka tsaya ko ka tsai da wani abu sai ka ga inuwar abin ta yi daidai da tsawon shi ku kiyaye jama'a da kyau shari'ar musulunci asali agogo ana kiyasi ne da abin da shari'a ta bayyana na yanayi idan rana ta take a tsakiya in ka aje wannan tsinken sai ka ga inuwar shi ta bi jikin shi in kai ma ka tsaya sai ka ga inuwar ka ta bi jikin ka to bai halatta kai azhar ba a lokacin amma da zarar ka ga cewa rana ta dan fitar wato inuwa ta dan fita daga jikinka kaɗan ko ta dan fita daga abin da ka ajiye ma'ana inuwa ta yi gabas kenan to rana ta dan kauce yamma kenan to a zahar ta shiga abin da ake so idan lokacin zafi ne akwai tsananin zafin rana to sai a dan bari ta dan huce akai kamar karfe sha biyu da rabi ko karfe ɗaya sai a yi sallah a zahar ina fatar mun gane in ko ba haka ba da zarar ta yi zawali to sai a yi sallah to idan da a ce al'ummar mu kansu a haɗa ike to da masallatan mu za a kasafta su game da gudanar da sallah shine suwa ne su yi sallah karfe sha biyu da rabi suwa ne kuma su yi karfe ɗaya da rabi sai zama wanda bai samu sallah a can ba sai ya samu a can domin duk waɗannan lokutan da muka bayyana ana cikin muhtari ne har karfe biyu da rabi har karfe uku saura kwata wani lokacin har karfe uku duk ana cikin muhtari ne sai dai a ce an kai karshe karshen muhtari to daga sadda kuwa ka aje abu ko kai da kanka ka tsaya a rana sai ka ga inuwar ka ta yi daidai a ƙasa da kimanin tsawonka to a zahar muhtarin ta ya fita yanzu an shiga larurin ta wato in ba laruri ba ka tsaya ba kai a zahar ba har wannan lokaci to a daidai wannan lokacin kuma to farkon lokacin la'asar ya shiga to haka ya halatta ka ci gaba da yin sallar la'asar a wannan hali har sai sanda ka tsaya ko ka tsai da wani abu a rana sai ka ga inuwar ka ko inuwar wannan abin ta ninka shi ninki biyu to yanzu an fita daga muhtari na la'asar an shiga laruri na la'asar to a wannan lokacin sai zama da larurin azahar da larurin la'asar sun haɗu sun tafi tare ma'ana daga wannan lokacin ba larura ba ka a samu lokacin sannan za ka yi azahar ko la'asar to daga sadda rana ta faɗi kuma to larurin azahar da la'asar ya fita to a wannan halin idan har ba kai sallah azahar ba ko la'asar da gangan to ba za ka yi ba wuta za ka shiga sai in ka roƙi gafara Allah Allah ya gafarta maka Allahumma sai inda larurorin da muka bayyana bacci ko mantuwa ko makamantan haka bayan nan daga wannan lokacin har zuwa sadda shafa'i zai bata a yamma to waɗannan lokuta ne da kuma za ka ainihin iya yin sallah ta ita magariba ɗin to daga sadda shafa'in ya bata ba to an fita daga cikin muhtari na magariba an shiga laruri na magariba an fahimta to a wannan lokacin kuma an shiga muhtarin sallar isha to za ka iya yin sallar isha a wannan lokaci har zuwa lokacin da za a ainihin ce ɗaya bisa uku na dare ya tafi shine daidai lokacin da kamar muka yi kiyasi kamar karfe goma kenan wani lokacin tara da rabi wani lokacin ya kai goma da rabi wani lokacin sha ɗaya da gwargwadon yadda al'amuran suke juyawa da gwargwadon yadda daren ya shiga wani lokacin dare yana daɗewa bai shiga ba wani lokacin daren yana shiga da wuri ina fatar mun gane to idan kun fahimci wannan bayanin da kyau sai a ce to ka ji bayani dangane da abin da ya shafi azhar la'asar magariba da isha to sallar asuba fa larurinta yana fara muhtarinta na fara daga sadda alfijir ya fito har zuwa sadda gari zai ainihin ya haske duk wannan lokaci ne na muhtari na ita sallah ta asuba to daga wannan lokaci da gari ya haske kuma zuwa sadda rana za ta fito to kuma an shiga cikin halin laruri na ita sallah ɗin da zaran rana ta fito to kuma wannan lokacin sallar asuba ya gama fita sai inda larurin bacci ko larurin mantuwa ko makamantan shagulgula irin haka amma jama'a idan musulmi aka ce ga waɗannan bayanai na lokuta sai ya ƙi tashi ya yi sallah ƙememe haka siddan ya ƙi tashi ya yi sallah an fahimta to in har wannan lokaci muhtari na farko da na ƙarshe ya fita laruri ya fita lokacin ta ya gama fita kakaf kamar yanzu da muke magana gashi karfe takwas yanzu saura minti goma sai mutum ya ce yanzu zai tashi ya sallah a zahar ko la'asar me yasa saboda ya manta to ya halatta me yasa saboda ya yi bacci to ya halatta ko kuma likita ya mishi wata allura misali ya fita daga ainihi ko ya kwanta bacci ko makamantan haka amma a ce ya faɗi ya suma ko likita ya mai allura ya fita daga hayyacin shi bai yi sallah a zahar ba har zuwa yanzu to a zahar din ta faɗi akan shi anan bai da laifi hankalin shi ne ya fita daga gare shi amma a bacci ne ko mantuwa to sai tashi ya yi ta yanzu to in ya ce bari ya bari sai an gama wa'azi bari ya bari sai an jima to kuma anan ya shiga saban Allah don ya yi ganganci gangancin ko shine ya ƙi ta a lokacin ta don sadda ya tashi baccin nan to wannan shine hadisin ana bi cikin bukhari da muslim da musnad al-imam ahmad cewa lokacin ta kenan kuma ba ta da wani lokaci in ba wannan ba saboda haka malamai ku ji tsoron Allah ku daina baiwa mutane wannan fatawa cewa in mutum ya bar sallah da gangan zai iya rama ta sai dai yana da zunubi amma za ta yi babu dalili akan wannan qur'ani ko hadisi dalili shine kawai bacci ko mantuwa bayan wannan babu wani dalili mutum ya ƙi yin sallah keke da keke da gangan kuma ya ce zai ta to kamar yanzu da watan azumi ne mutum ya ƙi yin azumin ramadana da gangan sai bari sai almuharram ya zo sai ce to yanzu zai yi ko kuma hajji ya ce to yanzu shagulgula sun yi mishi yawa bari ya bari sai watan rajab ya zo sai ya hajjin shi da umarar shi babu ba su kawai ba su ba su yi ba ba kuma wata fatawa da za a lallaba ta a ce to ai a'a ba za a karbe ta ba domin ba ta da dalili qur'ani ko hadisi tsubar ra'ayi ne kawai ina fatar mun gane Allah ya taimaka na'am wa alaikum salam na'am
wani lokacin ma mutum ko sautin bai in da na kiran sallah ladanai ai dole ne a zaɓi ladanai na farko masu ilimi waɗanda kuma suke da masaniya game da lokaci yana cewa ne wani lokacin an ce a jinkirta sahur in ka dan jinkirta din kuma kafin kai aune sai ka ji ladan ya kira sallah to in ladan ya kira sallah ya kamata kai ka san lokaci in ka duba ka ga ai gashi nan alfijir bai fito ba sai ka rabu da shi kawai sai ka je ka ci gaba da kai sahur ɗinka a lokacin ina fatar an gane wato abubuwan nan jama'a suna buƙatar a tashi a yi aiki da gaske saboda an an wuto wata guguwa ne guda biyu guguwar farko ita ce bid'a ta biyu ita ce al'ada waɗannan bid'a da al'ada da suka zo suka suka zama annakiya daskararriyar dauɗa a jikin mutane to yanzu shi yasa za ga ana karanta musu waɗannan hadisan sai suna ganin abin kamar ba zai yi a aiki da su ba amma ina tabbatar muku da cewa al'amari ne mai sauki masallatan ahli sunna su tabbatar da cewa wanda duk za a nada ya zama ladani sai mutumin da yake da ilimi ilimi na game da lokaci a shar'ance sannan sai ya san yadda yanayin yake ya san yaya alfijir yake na gaskiya yaya na ƙarya yaya shafaƙi yake yaya makamantan haka dan ne domin amana ce a wuyan shi ko mun fahimta jama'a saboda wata rana bilal haka ta taɓa faruwa ya tashi a gigice haka sai tashi sai je sai ya kira sallah da ya kira sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce koma ka je ka ce innal abda qad nama bawan Allah nan sai bacci ne ya kwashe shi jama'a kiran sallan da an janye shi ba ka ba kawai karatu ya mutane matsala shine ya sauka janye kiran sallan aka aka sake bude kofa to wa alaikum salam na na na na'am eh magarba shi ta yi ba zai sake ta ba wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am na'am eh na'am na'am ba daidai bane a ce kuna tafiya a mota shi direban da yake ba musulmi bane ya ki tafiya ai ya ki tsayawa kuma ko kuma ku ce za ku bari har sai an sauka a mota din sai ku yi sallar da gwargwadon ikon kun samu halin alwala ku yi ba ku samu halin alwala ba shikenan kun samu taimama ku yi ba ku samu taimama ba sai ku bari sai ku yi sallar da gwargwadon ikon ku haka da nuni kana zaune akan sit ɗinka sai ka tada ikama ka kabbarta ka ci gaba fatiha da sura ka yi ruku'u ka dago ka abin nan a hankali ba sai ka dungura a jikin ko ina ba ko sit din da ke gaban ka ka yi da nuni amma cewa sai karfe tara na safe sannan an isa Lagos ko sannan an isa Kano ko an iso Kaduna ko Zaria ko wani abu makamancin haka wannan kuskure ne na daya na biyu me yasa musulmi yan kasuwa da ke safara tsakanin Lagos da ainihin kudu da arewa da sauransu misali ba za su rubuta a kamfanonin motocin da ke sufurinsu da zirga-zirgar su ba cewa su fa musulmi ne suna da lokutan sallah saboda haka waɗannan kamfanoni su tsara lokacin tsayawar break daidai lokutan sallah musulmi su rinka yin haka ku daina jin tsoron abubuwa business ne in kuka daina hawa kun ja musu matsala don haka a ka'ida duk sanda kake mu'amala da wata harka kuɗi kake zuwa kake bayarwa a ka'idar kasuwanci kai ne sarki kai ne ranka ya daɗe ina fatar mun gane don haka sai ka rubuta ba wai za ka rubuta ne ka ce musu arnan banza arnan wofi Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minin kitaban maw- ba haka ake yi ba a'a sai ka ce kaza dear abc transportation company kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza muna jin dadin harkar ku kaza kaza amma kasantuwar mu musulmi ne muna son ku ku tsaya ku tsara daidai da lokutan sallan ku su dace da loka- daidai da lokacin break su dace da kaza da kaza da kaza me yawa sai a gayyace ku sai a zo a kira abin da ake kira reconciliation da kuma abin nan consensus sai a zo a zauna a tattauna karshe sai a kai da haduwa a mafita daya shine sai ku ce kaza kaza sai su ce kaza kaza sai a ce to yanzu dai muna ganin in muka tsaya karfe biyu na rana ta yi muku sai ku ce eh to ku kuma kaga kuna buƙatar kenan ku zama kuna da ilimin sunna in ya zama ilimin malikiya kuke da shi to kun kaɗe ilimin sunna yanzu ilimin sunna a nan to karfe biyu in aka tsaya ya isa za a yi sallah a zahar da sallah ainihin la'asar shine hadisin anas kenan cikin musnad al-imam ahmad da sahih muslim cewa jam'u takadimin kenan sai a jawo sallar la'asar sai a shigo da ita daidai lokacin sallar azhar a sai suka ce to za mu rinka tsayawa da la'asar idan muka tsaya karfe hudu to sai ko kuma nan sai ku aje sallar ku ta azhar sai ku barta sai lokacin la'asar karfe hudu sai ku fita ku yi azhar da la'asar sannan sai a ci gaba da tafiya sai ba za su sake tsayawa ba sai kuma karfe tara shikenan karfe tara kuma in aka tsaya sai ku haɗa sallar magariba da sallar isha a nan kuma yanzu kun jawo sallar magariba kun tura ta tashi ga lokacin isha kenan waɗannan ya zo a sunna amma a malikiya haka bata zo ba abin da ya zo a malikiya shine haɗe ainihin sallah ɗin ya zama jam'u suri shine jam'i na hoto jam'i na propaganda ma'ana ba jam'i bane a ce sai lokacin da wannan ta taho ƙarshe sai ka tsaya ka yi a daidai lokacin kuma wannan ta zo za ta shiga sai zan kana sallah ne wannan wannan ta shiga to in kuma suka ce ba za su tsaya ba wannan kuma zai iya faruwa ne kawai kamar karfe uku a tsaya ku yi sallah azhar zuwa uku da kwata kun gama ku yi la'asar to in suka ce hudu za su tsaya fa shi yasa musulmi ku koyi alqur'ani da sunna sannan ku koyi ra'ayoyi da fatoyin malamai Qur'ani da sunna su ne addini littattafan fiqh ana koyan su ne saboda in an shiga wata mas'ala da ba a samu bayani akan ta Qur'ani ko hadisi ba sai zan wani malamin fiqh yayi fatawa to malamai suka ce yanzu za a iya daukan fatawar shi bukata ce ta kama dan haka littafin fiqh ba a aje shi ya zama shine littafin koyan addini don fatawoyi ne fatawa ana rike ta ne ana amfani da ita don wata bukata don hali na iya canzawa sai kuma ta canza shi yasa kaga ake shiga matsala a kasashe irin namu din nan saboda an rike fatawoyi ne risala da iziya da askari da kaza kuma su da kansu sun ce fatawoyi ne domin mai muktasar bai sai ce ma alaihin fatwa abin da ake bada fatawa a kan shi a malikiya to su fatawoyi an yadda a tara su sai a aje su suna nan ana aiki da qur'ani da hadisi wanda aka shiga wani hali wanda wani malami ya taɓa suranta shi wanda ba a gan shi ƙarar a hadisi ba sai a ce to mai muktasar malamin musulunci ne a ɗan wannan fatawa a aiki da ita amma a ce a aje qur'ani da hadisi a ɗauki muktasar shi ne za a rinka hukunci da shi wallahi za a ɗanɗana wa a zaki za a shawo ya tsiya saboda Allah bai aiko wannan mai littafin ba ba zai iya warware matsalar musulmi ba ina fatar mun gane wannan ita ce aƙidar mu ba wai mazhabi ba kadai wannan ita ce aqidar mu a zuci wannan magana take har abada littafin fiqh ba shine littafin da aka yi recommended kamar waɗanda suke professional courses ne na engineering da law da teaching da medicine da pharmacy da sauransu dukkansu suna da littattafai da suke karanta a waɗannan courses din to kuma akwai journals da magazines waɗannan journals da magazine a kansu ake koyan medicine a ana aje su ne saboda wasu bincike da wasu ƙwararru suka yi don su rinka amfanarwa amma marji'i fa shine asalin littafin wannan da ake koyan darasi ne to haka abin yake to duk wanda aka ce ka tafi zaka karanta medicine ko engineering ko pharmacy ko law sai ka koma ka tattara journals da magazines ka karanta su mai yiwa na shekara hamsin ne waɗannan theories din an daina amfani da su ko kun fahimta amma waɗannan littattafan fa suna ɗauke da usul ne na theory waɗanda har abada ana amfani da su sai dai a rinka daidaita su daidai da tafiyar da ta faru to haka wannan qur'ani da hadisi za ku ga ya dace da kowane gari ya dace da kowane ƙauye ya dace da kowane yanayi ya dace da kowane zamani amma littattafai na fatoyin malamai akwai lokacin da in ka ɗauko ta fatawar ka ɗabbaka ta a wani wurin ba za ta yi aiki ba shi yasa in kuna son ku ga usulin fatwa ku karanta littafin a'lamul muwaqqi'ina na ibn al-qayyim can karshe karshen shi za ku ga ka'idoji game da fatawa shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi fatawa wani lokacin wadda ta zo ne don ta warware wani hali da aka shiga misali an fita sallar isha wata rana sai wani ya danna wata mace musulma ta fito daga masallaci ya zina da ita tana kuwa a zo a kwace ta sai sai sai can sai wani ya taho kawo mata dauki yana zuwa sai wancan da ya zina da ita sai ya subuce miƙewar da za ta yi kwa sai ta cafki wannan da ya kawo dauki jama'a suka zo suka taru akan shi duk bayanin duniya da salati da istighfar duk wata kul wallahu da menene duk yadda suka ce a munafiki in Allah ne kai Allah ya kama shikenan ya hakura aka daure shi ya kwana gari ya waye la'asar sai aka taru za a jefe shi yayi zina ya hakura kaddara ta hau kan shi yayi jawabi babu wata hujja ta kama shi a hannu kuma gashi an zo an same shi saboda haka shikenan shi wanda ya laifin ya zo kallon wannan jifa da aka zo da ya auna ga laifi yayi sannan kuma ga wani bawan Allah ɗauki ya kawo alhaki ya faɗa kan shi kuma ga wannan ya zo ya bari a hukunta wannan bawan Allah da alhakin zina zai ji ko da alhakin alhakin kisan kai da aka yi wannan sai ce ya manzon Allah eh bawan Allah nan duk jawabin da ya gaskiya ne a sake shi sai shi ya bayyana kan shi ya ce shi ne kaza kaza jama'a suka yi ca a kan shi yawwa Allah ya kama ka sai manzon Allah ya ce duk ku sake su to yanzu wannan ba ya ɗauki haddi ba ne haddi yana nan in aka kama wani yanzu na za a yi mai haddi wannan kuwa fa fatawa ce ta zo don ta warware wani hali da aka shiga shine kwazon da wannan bawan Allah ya bayyana kanshi don ka a cutar da wanda bai ji ba bai gani ba to shi ya cancantar da yi mai afuwa sai ibn qayyim ya ce da ya kawo wannan hadisi a wancan littafi sai ce wannan dalili ne akan hali zai iya faruwa ko a yanzu ga wani limami ko alƙalin musulunci ya iya bada fatawa makamanciyar haka ina fatar an gane to kaga fatawa ce wadda ba ta ɗauke hukunci ba ne to in haka ce yanzu a rubuta waɗannan irin fatoyin a aje qur'ani da hadisi kuma su za a rinka aiki da su ƙarshe sai a waye gari kenan an daina haji ko kun fahimta jama'a Allah ya taimake mu to idan ba ku manta ba da muka karanto waɗannan hadisai sai malam ya ce wa fil babi a ƙarƙashin wannan babi an samu hadisi daga Aliyu dan Abi Talib ko da Abdullahi dan Mas'udin jiya mun ji takhrijin hadisin Aliyu dan Abi Talib kar ku manta dai a jiya na yi bayanin cewa malamin da ya shahara ya bayyana wannan ɗabi'ar a duniyar ilimi shine al-Imam Tirmidhi in ya kawo hadisi daga Aliyu misali in ya gama hadisin tsab da isnadi da matani ya bayyana takhriji ya bayyana mazhabobin malamai sai kuma ya ce a ƙarƙashin wannan matsalar an samu Abu Huraira ma ya ruwaito an samu Aisha ma ta ruwaito an samu wancan duk sai ta lissafowa to abin da yake nufi shine ka je kai bincike ko ce mace mana babban malami da ya yi yunkurin yin wannan aiki amma shi ma sai al'amari ya kai mai ya gaza shine al-sheikh al-imam muhammad abdulrahman al-mubarak sauri mai littafin tuhfatul ahawawi allah ya gafarta mishi to shine aje nake ba ku labarin wani babban malami ko mutumin kasar yaman al-sheikh hasan ibn muhammad ibn haidar al-wa'ili gashi mutumin kasar yaman ne ya rubuta wannan littafi nuzhatul albabi fi qawli tirmidhi wa fil babi kaji sunan littafin jiya na ya kuskure na ce mujalladi biyar mujalladi shida ne wannan littafi duk hadisan nan da tirmidhi in ya kawo sai a ƙarshe ka ya ce wa fil babi an kaza an kaza an kaza sai ka ji malamin ya ce amma hadisi wane farawahu anhu kaza kaza kaza kaza sai ya takhriji kuma abubuwa dai aiki bi dukka yake malam malaman yanan malamai ne masu albarka masu ilimi mujalladi shida duk wannan matsala ta tirmidhi sai da ya kwantar da ita babu hadisi ɗaya da ya gagare shi sarki ya tabbata ga Allah ina fata an gane sai ku tashi ku yi karatu kar ku tsorata ku ce ai wannan ina sai malaman da a ina ku tashi ku yi karatu ina fata an gane ku tashi ku yi karatu kanawa da sun ce to wannan kuɗi sai su dan tata da dukkan yanzu ba na naira dubu hamsin amma tashi suka yi suna ta haɓaka mai kasuwanci yau sai ka je ka samu bakano guda ɗaya yana da biliyan kaza bai taɓa aikin gwamnati ba kuma halal ɗin shi ce kasuwanci ya samu amma da zuciyar shi ta kare cewa ai kuma kuɗi in aka ce su ɗanta ta ai sai dai a jira mahadi kuma kanawa sun faɗi haka kasuwanci suka ci gaba dai saboda haka kar ku ce karatu daga kansu imam malik ya ƙare ku tashi ku yi karatu ku tashi ku yi karatu Allah ya taimake mu to sai malam ya ce حديث عبد الله بن مسعود رواه أبو يعلى شيكو حديث عبد الله بن مسعود أبو يعلى رويته a lamba ta 4978 bi sanadin hasanin da kyakkyawan isnadi wa lafzuhu bari ku ji lafazin shi yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace inna shamsa taqlu'u hina taqlu'u baina qarnay shaytani rana sadda take bullowa nan to tana bullowa ne tsakankanin kahonnin shaytan shaytan yana da kaho guda biyu jama'a to in rana ta tashi fitowa sai ta ainihin fito ta waɗannan tsakankanin nasu sai ya zama kamar kamar ya je ya tsuguna a ƙasar rana ɗin sai ya ingizo maguzawa masu mata sujuda sai zan sun yi wa sujuda rana amma kuma sun haɗa hadda shi kenan na sun yi wa rana sujuda ko na'am to sai kala ya ce fakunna min ha an salati abla dan mas'udin ya ce don haka sai aka hana mu yin sallah inda tulu'i shamsi sadda rana take bullowa wa inda ghurubiha da kuma sadda rana take faduwa wa nisfin nahari da kuma in rana ta kai tsakiya waɗannan lokuta uku jama'a ba a yin sallah sai sallar da take da dalili mun bayyana haka a jiya amma haka siddar ka tashi kai sallah sadda rana ke fitowa ko sadda take faduwa ko sadda ta take take tsakiya to bai halatta ba a wannan lokaci da take tsakiya annabi ya kawo dalili da cewa a lokacin kuma ainihin wato ake hura wutar jahannama an fahimta jama'a don haka ba kyau a yi sallah sannan an hana saka mamaci ko yi wa mamaci sallah a waɗannan lokuta a lokacin da rana ke bullowa da lokacin da take faduwa jama'a ba a yi wa mamaci sallah ba kuma a saka shi a kabari in aka riga aka yi sallar misali sai aka ga wannan lokaci ya shiga to sai a saurara ka a saka shi a kabari har sai rana ta faɗi ko kuma sai ta fito don haka misali in an idar da sallar asuba za a iya yin sallar gawa daga idar da sallar asuba in dai ba lokaci ya ƙure ba to amma sai zama rana ta dungure za ta fito daidai sadda za ku yi gawa sallah to sai ku saurara ku ce bari ta gama fitowa an gane in ta gama fitowa to sannan sai ku yi sallah ko kuma kun idar da sallar tsaf sai kuma ta tafi za ta faɗi a halin za ku saka shi a kabari sai ku saurara har sai ta gama faduwa sannan sai ku saka shi jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan shari'ar musulunci kenan sannan sai ya ce hadisi ibn umar shi ko hadisin ibn umar bukhari ne ya ruwaito shi a lamba ta 3272 muslim kuma a lamba ta 829 wa lafzuhu ga yadda lafazin shi yake annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza tala'a hajibu shamsi idan gudan rana ya bullo fada'us salata hatta tabruza ku bar sallah kar ku yi sallah har sai rana ta gama fitowa idan gudan nan ya fara bullowa to ku bar shi har sai ya gama bayyana gaba ɗaya ta fito sannan sai ce wa idza raba hajibu shamsi haka nan idan ainihin gudan rana ya tafi zai ainihin bata zai fadi fada'us salata ku bar sallah hatta tabiba har sai rana ta gama bacewa wa inda muslimin amma a cikin riwaya muslim tunda an ce bukhari da muslim suka ruwaito ko sai ce bada badulu tala'a madadin tala'a ku bari har sai ta bullo sai ce hatta bada sai ce ainihin idza bada ina fata an gane har sai ya bayyana wa indahu aidan fa akhiru har wai a cikin riwaya muslim cewa ya ku jinkirta sallah badla fada'u madadin ku bar sallah din sai kuma hadisin abdullahi dan amr dan as inda kuma manta ba ya kawo ko malam samiru ya ce shi ku hadisin abdullahi dan amr dan as imamu ahmad ya ainihin ruwaito shi a cikin mujalladi na biyu shafi na 179 bi sanadin hasanin da kyakkyawan isnadi wa lafzuhu lafazin shi ga yadda yake yace annabi yace la salata ba'da al-ghadati hatta tatlu'a babu sallah bayan sallah asuba har sai rana ta bullo wala salata ba'da al-asr hatta taghruba babu ainihin wato yin sallah bayan la'asar har sai rana ta fadi to kun ji wannan hadisin ibnu umar kenan wanda ya ishara zuwa gare shi ko to hadisin abi huraira kuma fa sai malam yace shi ko bukhari ya rawaito shi lamba ta 584 lafazin da za a kawo a nan nashi ne muslim ma ya ruwaito ainihin wato a wannan hadisi a lafazi na 825 an gane wannan lafazin da ka ji mun karanto na hadisin babi can a cikin hadisin na karanta a littafin shine lafazin bukhari ne musulma ya rawaito a lamba ta 825 wa lafzuhu ga lafazin shi naha an salati ba'da al-fajr hatta tatlu ash-shamsu wa ba'da al-asr hatta taghrib ash-shamsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah bayan sallah al-fajr har sai rana ta bullo haka bayan la'asar har sai rana ta fadi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya ce hadisin samura dan jindub ko hadisin samura dan jindub shi kuma ya ce ahmad ya ruwaito shi mujalladi na biyar shafi na ashirin ibn khuzaima kuma lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in da hudu bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce wa lafzuhu ga lafazin shi la tusallu hina tatlu ash-shamsu kada ku yi sallah sadda rana ke bullowa fa innaha tatlu baina qarnai shaytani saboda tana bullowa ne tsakankanin kahonni biyu na shaidan wala hina taghibu haka nan sadda rana take faduwa kar ku yi sallah fa innaha taghibu baina karnai shaytan tana ainihin wato faduwa ne daidai lu- ainihin wato daidai da ainihin wato kahonni guda biyu na shaidan to kun ga wani abin mamaki jama'a za ku ga wata- wasu mutane suna cewa su musulmi ne amma kuma sai daidai lokacin da rana ta tafi za ta faɗi sai ga mutum ya miƙe yana addu'a sai daidai lokacin da rana ta taho za ta fito sai ga ya miƙe yana addu'a ko dai wata mugunyar fatawa ce aka bashi ko kuma doka ne ya fashi wannan aikin wani kuma daidai wannan lokacin sai a ce mishi da ya ga rana ta taho za ta fito da safe ya je faɗi ya sujuda kada ya ɗaga har sai rantsar da ranar ta fito duk wannan ibadatu shaitani ce Allah ya raba mu da ita sai ya ce hadisin salamatu bin al-akwa sai hadisin salamatu dan akwa ko shi ko malam yace rawahu ahmad ahmad ya rawaito shi a mujalladi na hudu shafi na 51 bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce wa lafzuhu ga lafazin shi an salamata bin al-akwa daga salamatu dan akwa qala yace kuntu usafiru ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fama ra'aituhu salla ba'da al-asri wala ba'da subhi qattu nakan yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin shi ba ko so ɗaya yana yin sallah bayan la'asar ko kuma bayan asuba shine wancan hadisin da malai yake ishara kaga duk waɗannan su ne in ka tattara baka ce shawahid kenan ga hadisul bab sai kuma yace hadisu zaid ibn sabit hadisin zaid dan sabit ko shi kuma wannan ne hadisin zaid dan sabit yake rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito shi a mujalladi na biyar shafi na 185 والطبراني في الكبير ده الإمام الطبراني أتكل تافن المؤجم الكبير المجلد نبير شافي نقري إيدا أربعين ده شدا بسند حسن ده إسنادي ككاوى في الشواهد إن أنهد أشأتكين شواهد ولفظه قال لفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر manzon Allah ya hana yin sallah bayan sallar la'asar kun ji yadda nashi lafazin yake sai hadisin mu'az dan afra ko mu'az dan afra hadisin shi shi kuma malam yace rawahu nasa'i nasa'i ya rawaito shi a mujalladi na 1 shafi na 258 wa ahmad ahmad a mujalladi na 4 shafi na 219 da kuma 220 bi lafzi da lafazin cewa la salata ba'da al-asr hatta taghiba ash-shamsu babu sallah bayan la'asar har sai rana ta bata wala ba'da subhi hatta taqulu ash-shamsu haka nan bayan sallah asuba har sai rana ta bullo ina fatar an gane sai yace sai kuma hadisin ka'ab dan murra ko wakila ka'ab ibn murra wakila murra ibn ka'ab shi wannan mutum wani lokaci a ce ka'ab dan murra ko kuma murra dan misali muhammad ibn ahmad sai ce ka fara da sonem to me sonem shine ahmad din to zai ga duk sanda ko certificate ne zai ga yana fito maka a birkita haka na fata an gane to kuma ni ne ta tambaye professor mu na turanci ni ban san hikimar haka ba nace mecece hikimar haka kawai dai wanda ya iya bani amsa sai ya ce saboda a turanci galibi ana so in za a kira mutum in za a hada da mista to ana so a hada da sonem din Muhammad ibnu Ahmad to sa sonem ɗinka to ana so duk sanda sai a ce maka Mr. Ahmad wai ba za a ce Mr. Muhammad din ba sai a ce Mr. Ahmad so me dalilin haka kuma a ringa kiranka da sunan ubanka duk wannan turanci ne kawai to mu kuma musulunci muke so رواه أحمد أحمد يروي تون حديثي مجلد نهو شافي ندري بيو دا تلاتين دا بيار مطولا حديث يروي توشي دا أو وفيه يتي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع نتن بيمن قال الله تشيوا وان بنغري ندريني الله يفي جن الدعاء فهبي سن إيه تنبيا مي معنا جماعة دم مي معنا الدعاء أجيتا من فرق أجي to wanne dare wanne bangare ne zan yi dare Allah ya fi ji sosai ko yaushe Allah yana ji ko amma wanne lokaci Allah ya fi son addu'a qala sai manzo Allah yace jawful laylil akhir karshen dare can cikin dare can daga karshe sun maƙala sai yace as-salatu maqbulatun a wannan lokaci Allah na karban sallah hatta tusalli as-subha daga karshen dare duk sallar da kai Allah yana karban ta wato karbe na musamman kenan har lokacin da za ka yi sallah asuba sun la salata hatta ta tulu a shamsu to daga wannan lokaci kuma da kai sallah asuba babu sauran wata sallah har sai rana ta bullo wata kuna kai da rumhin in ta bullo din sai ta zama daidai kamar da tsawon gorar mashi idan rana ta bullo da safe in a fili ne kana kallon ta sai ga kamar daga ƙasa take bullowa ko to ka kimanta yadda tsawonta zai kai a ce goron mashi tsawon goron mashi kamar tsawon taɓarya kenan a ƙasar hausa na fata an gane sai kaga kamar daga ƙasa take bullowa to in kaga ta bullo ta kai kamar tsawon taɓarya a wannan lokaci aurum haini ko kuma gwargwadon tsawon mashi guda biyu to summa salatu maqbulatun to a wannan lokaci sallah karɓaɓɓiya ce wata irin sallah kenan sallar walaha kuma akwai sallar walaha in ba ita ba kuma akwai sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta salatu zikiri wato annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi kyakkyawa da al-imam tabarani ya rawaito a cikin littafin shi al-mu'jam saghir annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan mutum ya sallah asuba ya zauna kuma yana ta zikirori ko wurdodi har zuwa lokacin da rana ta fito sai ya tashi ya sallah raka'a biyu sai a rubuta mai lada kamar yayi umara ka yi sallah asuba sai kai zaman ka kana zikirorinka kana zikirorinka kana zikirorinka har lokacin da rana ta bulo sai ka tashi kai sallah raka'a biyu wannan sallar raka'a biyu ta mece ce sai ka ce sallah ce bayan wurdi ko bayan zikirin da kai bayan sallah asuba to sai a rubuta maka wannan ladan to kuma haka hadisin yake kuma a haka zaka bashi shine kar ku taru ku ce to bari ku yi a jama'a kuna cewa ku taru sai a ce taron ya zama bid'a dan ba a ce ba kuna cewa zikiri kaza kafa kaza sai a ce kun yi bid'a aka ce zikiri in ka zauna kai ta karatun qur'ani zikiri ne in kai ta salati zikiri ne kun fahimci inda bambancin mu yake da masu bin ɗari uku su in suka ga wannan hadisin sai a ce to shehu ɗibo mana wani iri kuma guda nawa to sai mu ce to ta buga a bari yadda annabi ya ce zikiri duk musulmin duniya ya iya zikiri duka ko yawai musulunta dan zai iya zama ya ta la ilaha illallah la ilaha illallah menene zikiri to bai bukatar sai wani ya kwasa mishi to kafa nawa a'a kai ta yi har rana ta fito to kayyadewa to laifi ne jama'a kamar yanzu gidanka ne jama'a ka ce yau kada wanda ya wuce loma uku to ka zalunci wani dan tayi mai kaɗan wani kuma kai mai a ringizo dan te mai yawa dan loma uku nan aka ce a ba yaron da aka haifa jiya loma uku an zalunce shi ko ba a zalunce shi ba ta yi mai yawa to kuma yanzu katon ɗanka da ke shekara talatin aka ce noma uku in ya ci ba muzurai zai ta yi ba to kaga ƙayyadewar laifi ne bar kowa ya ce cika cikin shi ko kun fahimta don haka in shari'a ta ce kaza to tsai da abin a lokacin yadda aka ce karka ƙara kullum abin da ake samun matsala da mutane kenan yanzu wannan hadisi ne mai falala da ya kamata ahalus sunna su kula an yi sallah asuba sai ka ce bari ka zauna kai ta zikirori har zuwa lokacin da rana za ta fito ka tashi kai sallar nafila raka biyu sai ka samu wannan ladan to rana na fitowa sai ka tashi kai sai kai tafiyar ka to sai wani ya zo ya ce a'a to ku zo nan dan dai a tsara abin to da an tsara shi kenan sai a ce to ai da'ira to kai ne baka rinka bayarwa in ka gaji to wane ya karba to wai ce muku wannan kuma abin ya zama rijista kenan ina fatar mun gane Allah ya taimaka to sannan sai ainihin yake cewa sai ka ci gaba da ainihin tsato wannan kun ji sallah kenan sannan akwai sallah walha jama'a ita sallah walha a nan ba ita ma ake magana ba sai dai daga sadda yake bayyanawa din nan cewa sallah a wannan lokaci karɓaɓɓiya ce hatta ya koma zillu qiyamar rumhi har sai sadda inuwa kuma ta fita daga jikinka gwargwadon gorar mashi nan kuma yana bayyana shigar azahar kenan ko to daga wancan lokaci zaka iya yin nafilfili jama'a har zuwa sadda za a kai ga sallar azhar to a wannan lokacin kaga sallar walha za ta shigo sallar walha kuma mafi karanci raka'a biyu sannan zaka iya yin ta ta zama raka'a hudu kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama mafi yawancin ta kuma raka'a takwas haka ta zo a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam to sa'an nan sai yake cewa summa la salata to daga nan babu sauran sallah hatta ta zula shamsu har sai rana ta bushe an fahimta har sai rana ta bushe ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي العصر to daga wannan lokaci kuma abin da yake nufi da hatta ta zula shamsu anan da yake cewa bayan ka riga ka ainihin wato yi sallah azhar to babu wata sallah kuma anan me yake nufi sai ce hatta ta zula shamsu thumma salatu maqbula hatta tusalli al-asr zaka ci gaba da yin sallah daga wannan lokaci na azhar har zuwa lokacin da sallar la'asar kuma za ta yi sun mala salata to daga sadda kai sallar la'asar din nan babu kuma sallah hatta ta giba shamsa sai rana ta faɗi to wannan shine hadisin ka'abu dan murra ko murra dan ka'ab wanda malam ya ishara kun ji lafazin shi to sai hadisin abi umama shi kuma yace ahmad ya ruwaito shi a mujalladi na biyar shafi na 260 wa abdurrazzaq da abdurrazzaq a cikin littafin shi al-musannaf a mujallad da lamba hadisi ta 3947 bi sanadin da'ifin amma shi isnadin shi mai rauni ne wa lafzu ahmad ga lafazin ahmad cewa la tusallu inda tulu'i shamsi fa innaha tatlu'u bayna qarnay shaytanin kar ku yi sallah sadda rana ke bullowa domin tana bullowa ne daidai kafannin shedan guda biyu wa yasjudu laha kullu kafirin kuma duk wani kafiri ya nema ta sujuda wala inda ghurubiha haka nan rana in ta tafi za ta faɗi kar ku yi sallah fa innaha taghrubu baina qarnay shaytanin dan tana faduwa ne tsakankanin kafannin shedan wa yasjudu laha kullu kafirin a wannan lokaci duk wani kafiri ya nema ta ainihin abin nan sujuda wala nisfan nahari sannan in rana ta kai tsakiya kar ku yi sallah fa innahu inda sajar jahannam don a lokacin ake hura wutar jahannama to sai dai wannan lafazin kaji wannan riwayar ta Ahmad da Abdurrazzaq wadda aka yi daga Abu Umama ya zo da isnadi da'ifi ko to amma zaka iya ce mishi hadisi hasanu ya zai zama hadisi hasanu sai ka ce fi shawahidi haka ake aiki ina fata an gane isnadi da'ifi amma hadisi hasan lima sai ka ce li'anna lahu shawahid don in ka duba duk kalmomin da suka zo a cikin shi sun zo a cikin wasu hadisai tabbatattu na fatan mun gane to sa'annan sai yake cewa sai kuma hadisin amr dan abasa amr dan abasa shi kuma hadisin shi muslim ya ruwaito shi lamba ta 832 yake mutawwalan yana da tsawo wa fihi qawluhu a cikin shi ga idda magana take annabi yace salli salatar subhi sallallahu alaihi wasallam kai sallar asuba thumma aqsir an salati sannan sai ka dakata ka daina yin sallah hatta tafulu ash-shamsu har sai rana ta fito hatta tartafi'a in ta fito din kuma sai ta daga fa innaha tafulu hina tafulu baina qarnai shaytani sadda take bullowa tana bullowa ne tsakanin kafannin shaytan wa hina idhin yasjudu lahal kufaru a lokacin kafirai ke mata sujuda ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة sannan kuma sai ka tashi ka yi sallah a wannan lokaci kaga sallar walha ana ake bayyana a nan ko kuma wancan sallah yace domin a wannan lokaci sallah mala'iku na shaidarta kuma mala'iku suna halartarta kaji falalar wannan lokaci bayan sallah asuba rana ta fito din nan an kai lokacin walha wannan sallah mala'iku suna halarta wurin kuma ita ma suna shaidarta hatta yastaqilla dhillu birrumhi har sai inuwa ta yi daidai da tsawon gorar mashi sun ma'aƙasir ane sala daga nan kuma sai ka kame daga ainihin yin sallah fa'in na hina izin tasjiru jahannam don a lokacin kuma wuta ainihin jahannama ake ainihin hurata kaga annan waɗannan hadisan suna ishara zuwa ga wani wani abu shine ne akwai lokacin da zai zama rana ta yi zafi tsanani hatta sadda ta kai ta karkace din zaka saurara misali lokacin da ake gangarman zafin rana wani lokacin har karfe ɗaya sai ka ga rana har lokacin tana da zafi ko irin wannan sai ku saurara sai ta kai karfe ɗaya da rabi sai ku yi sallah ko biyu saura kwata ko mun fahimta jama'a a ƙasashe irin na sokoto da maiduguri za ka ga zafin rana wani lokacin karfe biyu ma sai ka ga kamar lokacin ne sha biyu rana ina fatar mun gane sai ce fa'iza uqil fa'iza aqbala al-fai'u fasalli to idan inuwa ta zo to sai ka yi sallah a lokacin ta azhar fa inna salata mashhudatun mahdura domin wannan sallah mala'iku na halartarta kuma suna ainihin shaidarta hatta tusalli al-asra har sai ka yi sallar al-asr thumma aqsir an salati hatta taghruba ash-shamsu sannan sai ka daina sallah har sai rana ta fadi fa innaha taghrubu baina qarnai shaytanin domin tana faduwa ne a tsakankanin kafannin shaytan wa hina idhin yasjudu lahal kuffaru kafirai ne mata sujuda a wannan lokaci kun ji hadisin amru dan abasa sai hadisin aisha ko Allah ya ƙara mata yarda ya ce hadisin aisha kuma shi kuma ya ce rawahu abu dauda abu dauda ya ruwaito shi a lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin bi sanadin ba'ifin da isnadi mai rauni wa lafzuhu lafazin shi an aisha ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yusalli ba'da al-asri wa yanha anha aisha ta ce annabi yana yin sallah nafila bayan la'asar amma kuma ya hana a yi amma shi yana yi wa yuwasilu kuma yana yin azumi saɓazarce na kwana biyu ko kwana uku ba sahur ba buɗe baki wayan ha anil wisali amma ya hana yin irin yin wannan azumin to kaga wannan riwaya ce da'ifiya ko sai malam ya ce wa anha inda abi ya'ala amma aisha ta ruwaito daga abu ya'ala wato a cikin riwayar aisha kuma wadda ta zo a cikin littafin abu ya'ala a lamba ta 4757 bi sanadin hasanin da isnadi kyakkyawa fi hadisin tawilin a cikin wani dogon hadisi aisha ta ce annabi ya ce wala salata ba'da al-asr hatta taghruba shams babu sallah bayan la'asar har sai rana ta fito kaga wannan ya fi zam- ya fi cancanta ya zama shahidi tunda shi isnadin shi kyakkyawa ne sai kuma kar ku manta ya ce wasunabuhi ko to kaga yadda ilimin hadisi yake da albarka kenan wannan sunabuhi din nan sai malam shi a can saman ba ku manta ba a matani sai ce walam yasma minan nabi ko bai taba jin hadisi daga annabi ba ko to idan kana ilimin hadisi sai ka shiga rikici akan sunabuhi din nan za ka ji wasu mutane a ce wane a suna buki wane sai ka ji an lissafa maka mutum shida iri iri amma kuma dukkansu mutum biyu ne kawai malamai ne suke ta tasawuri da sunayen to samir zai biya mana tahqiqin wannan matsalar sai zama in ka santa a nan ran da ka je ka haɗu da ita a wani wuri ka fita daga cikin duhunta insha Allah shi yasa kullum kamar yadda nake faɗi karatuttukan mu sun kasu kashe biyu wata ran ana karatun zaka ji karatun ya fi ba da muhimmanci ga wa'azozi to ɗaliban ilimi nan sai ga sun sadda kai don su ba wa'azin ne asali ya dame su ba ka'idoji suke so su ji wadda ke gina mutum ya zan malami to su kuma masu sauraron wa'azozi wadda aka shigo ka'idoji su kuma su kuma sai kaga sun gaji saboda me su kuma sun zo su yi ta jin falaloli ne da bayanin azaba nan da rahama nan da sauransu to da sun ji an shiga harɗa harɗa sai su ji to yau dai abin kuma yaya to hadisin sunabu ya ce rawahun nasa'i nasa'i ya ruwaito shi a lamba mujalladi na ɗaya shafi na 275 ibnu majah kuma a lamba hadisi ta 1253 ahmad a mujalladi na hudu shafi na 348 wa lafzuhu ga lafazin hadisin sunabuhi cewa inna shamsa tatlu'u baina qarnai shaytanin qarnai shaytan ita rana tana bullowa ne tsakankanin kahonni biyu na shaidan ya kamata in tsaya in yi bayani anan jama'a shaidan ba guda ɗaya bane ba fa iblis ne guda ɗaya ya kamata ku gane sai dai shi wancan iblis din shi ma ana iya ce mishi shaidan kamar misali ruhul qudus cikin mala'iku guda nawa ne guda ɗaya ne shine mala'ika jibril amma mala'ika fa kalmar mala'ika za ta iya hawa kan jibril ko za ta iya hawa kan kowa amma ruhul qudus fa tana hawa kan jibril ne kawai ba ta hawa kan abin nan ko wato iblis to shine guda ɗaya wancan da aka yi gwagwarmaya da shi akan matsalar adam amma shaidan kalmar tana iya gaskatuwa akan iblis kuma tana iya gaskatuwa akan sauran mabiyan shi amma kalmar iblis ba ta iya gaskatuwa akan kowa sai shi wancan to duk sanda aka zo ana magana akan shaidan wani lokacin mutane suka rude to yanzu da ake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim shaidanin da ke damun mai karatu a nan ya lalata mai karatu a nan najeriya shine dai shaidanin nan guda ɗaya wanda ake neman tsari da shi a saudiya da wanda ake neman tsari da shi a indiya nau'i ne kawai saboda manzon allah a cikin hadisi da al'imamu muslim da bukhari suka ruwaito sai dai bukhari lafazin shi takaitacce ne ya ce kullum gari ya waye shaidan sai ya kora zurriya shi ya kora mutanen shi shaidanu ya ce kowa ya je ya yi aiki wanda ya aikin bajinta za a yi mai naɗin sarauta kowa zai zo ya faɗi irin nau'in ɓarnar da ya yi to kaga anan wanda ya nemi tsari daga shaitan in zai yi kira'a yana neman tsari daga irin waɗannan shaitanu da iblis yake watsowa su zo su gigita mutane ba lallai iblis din can ba ina fatar mun gane to idan ka fahimci wannan da kyau sai ka gane shaitanu suna da yawa amma iblis kwaya ɗaya ne to duk sanda ka tashi kenan kaga ashe in ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to yanzu kana neman tsari ne daga shaitan jefaffe sai ta zama in wancan din ne to kana neman tsari daga makircin shi daga cikin makircin shi shine waɗannan da ya bazo su zo su lalata ku ina fatar mun gane in kuma wanda ya taho nahiyar ka ce shi ma dai kana neman tsari da shi don haka ku fahimta jama'a shaidanu suna da yawa Allah ya kiyaye sai yake cewa to au qala yatlu ma'aha qarnan a karna karnar shaitani rana idan tana bullowa suna bullowa ne tare da kafannin shaitan fa'izar ta fa'at ko faraqaha idan ta daga sai wannan kahon kahon shaitan sai shaitan ya rabu da ita fa'iza kanat fi wasati sama'i qaranaha idan rana ta je ta sake tsayawa tsakiya cantas sai shaidan ainihin sai ya kusance ta fa'iza dalakat au qala zalat idan ta karkace ko ta ta kau daga tsakiya faraka ha sai rabu da ita fa'iza danat lil ghurubi idan ta kusa faduwa qarana ha sai je kusance ta fa'iza gharabat idan ainihin ta kusa fadi in ta tafi ta fadi faraka ha sai rabu da ita dan haka sai ce falatu sallu hadhihi sa'ati salas waɗannan lokuta guda uku kada ku yi sallah yanzu kun ga wannan hadisi na sunabuhi ya zo mana ainihin da wata fa'ida wata fa'ida ce yana nuna mana kenan tsakar rana ma shaitan din yana kusantar ta don haka sai zama tsakar rana dalilin da yasa ba a sallah da tsakar rana saboda shaitan din yana kusantar ta kuma ana hura wutar jahannama a lokaci ina fatar an gane Allah ya taimaka to a nan abin da baka ce don abin da ya sa tunda ana daukan karatuttukan nan a kasata iya wata ran komai tsawon dadewa wani yaji yace to amma Samir bai yi dabi'a shi ba anan bai bayyana hadisin wannan na sunabu ya inganta ko bai inganta ba ko kun lura da haka dan da ya kawo sauran duk sai da ya magana ko to Samir yana da wata ka'ida duk sanda ka je hujja da hadisi ko ka ji bai bayyana shi ba in dai ya hujja da shi to sahihi ne in dai ya shiru ya inganta a wurin shi in dai ya shiru in har bai inganta ba to zai fito ya bayyana a inda ya fi gwada wannan ɗabi'a shine a cikin littafin shi al-ilmam wanda yake magana akan hukuncen hukuncen azumi zaka ga wasu hadisai sai kawo su ya ce Abu Dawud ya rawaito ko Nasa'i ko Ahmad bai bayyana sun inganta ko ba su inganta ba to sun tabbata a wurin shi ina fatar an gane eh to anan bayan da ainihin mala ya kawo sunan sunabuhi da yanda ya ce wa lam yasma' minan nabi din nan ko sai dai shi sunabihi bai ji hadisi daga annabi ba ko sai malam samir sai marmaza sai ce wa aqa khilafun baina ahli ilmi fi ta'yin ismi sunabihi sabani ya faru a tsakanin malamai menene ma sunan sunabihi din kun san haka tana faruwa sunabihi ba suna bane dangantawa ce kama a ce bazazzagi ko bakano ko bakatsine ko basakwace ko misali kaga ashe in aka zo sai a ce to ya sunan shi to sunabuhi mutumin garin sunabuh ko wanda ake danganta shi zuwa ga sanabaha to menene sunan shi to malamai sun yi sabani akai kun ji na daya na biyu wa hal huwa tabi'iyyun aw am sahabi sabani na biyu shine shin tabi'i ne ko sahabi wato ya ga annabi ko bai ga annabi ba fa fil hadisi sabiq kaji dai a cikin hadisin da ya gabata waqa'a inda ahmad wa ibn majah ya zo a cikin lafazin ainihin wato ahmad da ibn maja cewa an abi abdullahi sunabuhi daga baban abdullahi as-sunabuhi sai ce wa waqa'a fil muwatta amma kuma a cikin muwatta mujalladi na ɗaya shafi na 219 hadisi na 44 wa fi sunanin nasa'i da kuma sunanin nasa'i sai aka ce an abi abdullahi sunabuhi daga baban abdullahi as-sunabuhi an abdullahi sunabuhi afwan an abdullahi sunabuhi ina son ku bambance a cikin riwaya ahmad da ibnu maja aka ce daga baban abdullahi as-sunabuhi a cikin riwayar malik a muwatta da nasa'i kuma aka ce daga abdullahi as-sunabuhi to tambayar farko kun ji kun ji sabani na uku kan tukuna shin sunabuhi din nan me sunan shi malamai sun yi sabani nan kuma na biyu shin tabi'i ne ko sahabi nan kuma wannan sai jawo ake tunanin shin baban abdullahi ne ko kuwa shi ne abdullahi to a yau za ka gane aikin malaman hadisi ina fatar mun gane za ka ji inda malaman hadisi duk inda rikici ya kai ya komo suna buƙatar ka ba su research question din ne matsalar ka ba su ita kawai za su zauna za su tantance maka ita ina fatar mun gane sai ya ce wa zahaba al-bukhari ila anna qawlahu abdullahi sunabuhi wahamun min malik bukhari ya tafi akan cewa cewa da aka yi a riwayar malik da nasa'i din nan abdullahi as-sunabuhi ya ce wannan kuskure ne ya faru daga imamu malik faqad naqala anhu tirmidhi fil ilal al kabir al imamu tirmidhi ya bada labari yace bukhari malamin shi a cikin ya faɗi a cikin al ilal al kabir a mujalladi na ɗaya shafi na 78 zuwa 79 annahu qala yace bukhari yace مالك بن أنس وهم في في هذا الحديث مالك دان حديث يا كسكوري a cikin wannan hadisi wa qala eh مالك دان أنس sai nace مالك دان dan hadisi karewar ta kenan eh مالك دان أنس ya kuskure a cikin wannan hadisi da yace Abdullahi as-Sunabuhi wa huwa abu abdullahi as-sunabihi bukhari yace abin da yake daidai shine abu abdullahi as-sunabihi kamar yadda yazo a cikin waccan riwaya kenan ta ahmad da ibnu maja an gane wannan da kyau ko sai ce wa huwa abu abdullahi as-sunabihi wasmuhu to ya sunan shi sunan shi abdurrahman ibnu usaila abdurrahman dan usaila sai bukhari ya ce walam yasma min annabi sallallahu alaihi wasallam to bai ji daga annabi ba kun ji ta hakiki game da wannan ko ya sunan shi abdurrahman dan usaila abu abdullahi as-sunabu'i bai ji daga annabi ba ko sai samir ya ce wa naqala al-mizzi fi tahzib al-imam al-mizzi kuma a cikin littafin shi mai suna tahzibu ah tahzibul kamal asalin littafi ne wannan babban malami al'imamu abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi wannan malami da muke karanta umdatul ahkam fa ba karamin malami bane jama'a ku kun ji shi ne a cikin umdatul ahkam sai kuke ganin shi dan karami nayi tarihin shi tarihin shi wajen shafi 60 ne da hausar boko babban malami ne jama'a waɗannan littattafai bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasai ibn majah duk mutanen da suke cikin sunan littattafan ya tattara su yayi tarihin su baki daya da inda aka haife su da malaman su da inda suka shiga da inda ba su shiga ba da mutanen kirki ne ko ba haka ba ana karbe ko ba a karban maganar su wannan littafi mujalladi 60 ne kayan raƙumi guda ne ma'ana cikon pickup guda kenan a zamani ka fi ganewa cikon pickup guda za a yi littafi guda ne wannan littafin sunan shi alkamalu fil rijal to da aka samu babban malami ya zo sai ya ce tahzibul kamal alhafizul mizzi almajirin ibnu taimiya shi kuma sai ya rairaye shi to rairaye wannan da ya sai ya mai da shi ta hazibul kamal an buga shi a cikin mujalladi ɗama rak an matse shi irin wannan matsewar da ake yi amma asalin shi mujalladi talatin da biyar ne ina fatar mun gane ibnu hajar mai bulugul maram da ya zo sai ya ƙara rairaye shi sai mai da shi ta hazibu ta hazibul kamal zahabi ma ya yi tazhibu tahzibil kamal sannan ibn hajar ya sake rairayewa rairayewa ya bar sunan malami da sunan mahaifin shi da na kakan shi da alkunya shi da halin shi kawai sai ce wane wane wane mutumin kirki ne sai ya sanya mishi taqribu tahzib waɗannan dillita tafai ne suna jiran ɗaliban ilimi su je su yi karatu ina fata an gane shi yasa in kana son ka zama malami sai ka dahu cikin karatu tukuna in ba haka ba to Allah ya bada sa'a ka je ka samu jali ka koma bakin kasuwan ana raba sababbin rumfuna ka sai fam ina fata an gane Allah ya taimaka ina fata mun gane to shine yace almizzi a cikin mujalladi na 17 shafi na 284 yace an yaqub ibn shayba daga yaqub dan shayba annahu qala yace haula is-sanabihiyuna waɗannan sanabihawa kana ta jin sunan sai ka ji as-sanabuhi to shine yace waɗannan mutane da kullun ka ji an ce wani wani as-sanabuhi allazina yurwa anhum fil adadi sitta waɗanda in ka kididdiga su sai ka ga ana ruwaito su su shida ne innama hum isnani faqat mutum biyu ne rak amma ka mai da su mutum shida misali yanzu kana da 'ya'ya biyar suna makaranta kowane yaro da ajinsu ko to kowane aji za ka ji sunanka sunan yaron da ke ajin in yaran ajin suka tashi sai su ce ga baban ahmad haka ne waɗancan ajin kuma ba su ce baban maryam waɗancan ba su ce baban isa wancan ba amma da wani suna da suke gaya mai kulkul sai ba ga baban kulkul duk misali ko kun fahimta to ƙarshe sai a waye gari sai a ce ai mutum shida ne amma mutum nawa ne mutum ɗaya ne yace waɗannan sanabihawa da kake jin su kamar guda shida guda biyu ne yace as-sanabihu al-ahmasi wa huwa as-sanabihu al-ahmasi hadhani wahid yace wanda kaji ana cewa as-sanabihu al-ahmasi kuma kaji an ce as-sanabihu al-ahmasi yace to nan mutum ɗaya ne amma sai aka kasa shi biyu faman qala as-sanabihu al-ahmasi faqad akhta'a wanda da yace as-sanabihu al-ahmasi to yayi kuskure wa man qala as-sanabihul ahmasi as-sanabihul ahmasi faqad asaba dan haka ba a cewa as-sanabihul ahmasi sai dai as-sanabihu al-ahmasi ya ce wa huwa to wane ne wannan shine as-sanabi'u ibn al-a'sir ibn al-a'sar al-ahmasi adraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wannan ya riski annabi ya hadu da annabi wa huwa alladhi yarwi anhu al-kufiyun shine malaman kufa ke ruwaito hadisi da gare shi warawa anhu qais ibn abi hazim qais dan abi hazim tabi'i ne ya ruwaito hadisi a wurin shi قالوا سيفكتي وعبد الرحمن بن عسيلة الصنابه شي كما عبد الرحمن أو عسيلة الصنابه كنيته الكنية شي أبو عبد الله يروي عنه أهل الحجاز وأهل الشام ما لم حجاز حجاز هناك شيء حجاز جماعة itace yanzu kawai kace Saudiya a takaice an gane sannan kuma da malaman kasar Sham suna ruwaito hadisi wurin shi walam yudrikin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi bai hadu da annabi ba دخل المدينة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بثلاث ليال أو أربع النبي عليه الصلاة كوانا أكرك كوانا هدوانا متمن يشغو مدينة أولا حديثي ما دي زويتي yana zuwa yace na zo in sadu da annabi ne sai akan hanya sai wani ya tare shi duk da zai shiga madina ina za ka suna buhi yace zan je wurin annabi ne sai yace tab kwana uku da suka wuce muka rufe shi tak wannan ya ga tasko rayuwa subhanallah kwana uku ta rage ya zama ɗalibin manzon Allah shi kenan ya zai yi sai koma ya graduating hannunsa abubakar da shi aka ce warawa an abi bakar ne siddiqu kaji ko sai koma yana ruwaito hadisi daga abubakar wa an bilalin daga bilal kuma wa an wa an ubadat ibn samit wa an muawiya wa yarwi an nabi sallallahu alaihi wasallam ahadisa yakan ruwaito hadisai kai tsaye wani lokacin daga annabi yursiluha anhu sai ce annabi ya ce to mursalai ne hadisan tunda kun ji ga bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam kun ji yanzu guda biyu aka tantance mana ko ɗaya sahabi ba tabi'i ba mukhbara ne a wurin malaman hadisi mukhbara ne shine yayi musulunci a zamanin annabi musuluncin da ya karba a hannun sahabbai amma bai haɗu da annabi ba sallallahu alaihi wasallam dan haka ya fi tabi'i daraja amma kuma bai kai sahabi ba an fahimci wannan to sai malam ya ce فمن قال عن عبد الرحمن الصنابحي الصنابحي فقد أصاب اسمه wanda da yace daga Abdurrahman As-Sunabuhi ga wannan na ƙarshe to ya dace da sunan shi wa man qala wanda kuma yace an Abi Abdullahi As-Sunabuhi As-Sunabuhi faqad asaba kunyatuhu wanda yace daga baban Abdullahi As-Sunabuhi shi ma ya dace amma fa ana so ka san wa huwa rajulun wahidun mutum ɗaya ne shine Abdurrahman Abu wa Abu Abdullahi Abdurrahman baban Abdullahi ومن قال عن أبي عبد الرحمن السنابحي فقد أخطأ wanda ko yace daga baban Abdurrahman As-Sunabi yayi kuskure ko sai yace qallaba ismahu faj'ala ismahu kunyatahu sai juya sunan shi ya zama alkunya shi kenan wa man qala Abdullahi As-Sunabi faqad akhta'a wanda kuma yace Abdullahi As-Sunabi shi ma yayi kuskure domin me qallaba kunyatahu faj'ala hasmuhu dan faj'ala hasmahu sai ya mai da alkunya shi ta zama sunan shi sai ya ce haza qawlu ali ibn al-madini wannan maganar aliyu dan madini ya faɗe ta ƙwararren malami ne a wannan harka ta tantancewa wa man taba'ahu ala haza da shi da waɗanda suka bi shi akan wannan maganar wa huwa sawabu ita ce daidai indi a wurina in ji wannan malami mai suna ya aqubu dan shaiba dan daga gare shi ne miz yake ɗaukowa sai ya ce huma sunani waɗannan sanabihawa da kake jin su kamar mutum shida gaba ɗaya mutum biyu ne أحدهما أدرك النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم والآخر لم يدركه ɗaya ya haɗu da annabi ɗaya bai haɗu da annabi ba ya dullo ala zalika alhadith hadisan da aka rawaito daga gare su su da kansu suna nuna haka sai ce intaha qawlu yaquba ibnu shayba as-sanab ibnu shayba maganar yaqubu dan shayba ta kare kun ji ta haƙiƙi yanzu wannan bahasi ne qayyimi yadda muke yi jama'a muke adana bahasi irin wannan sai mu je sai mu photo start sai mu adana shi wani wuri da matsalar ta tashi shine sai kaga nan da nan ka fito da ita amma an ga karanta in ba Allah ya sa kuma kana da rike abubuwa ba wata ran sai matsalar ta zo sai ka rasa idda ka taba karanta ta kuma wannan bincike ne mai fa'ida an samu wani babban malami mai suna al-Imam al-Balqini malamin su Suyuti ne ya yi littafi wanda ya sanya wa littafin at-tariqul wadiha fi tamyiz sanabiha wannan littafin mashhur yayi ta haƙiƙin shi yau kwana uku da buga shi mashhur ya turo mini email a shekaran jiya waccan ana gama buga shi ya turo mini email ya ce ga littattafan da aka kammala buga in Allah ya so nan da zuwa azumi za su iso Najeriya insha Allah to wannan littafin bahasi ne musamman balkini ya kamar shekara 600 da ta wuce akan waɗannan sanabihawa mashhur Hassan kuma ya haƙaƙa shi Allah ya taimaka kun ji duk karatun namu yau ya ƙare akan wannan wafil babi da kuma sanabihawa ta mala yace babul azani babin kiran sallah babin kiran sallah al'azani jama'a shine bahaushe ya juya fa yake cewa me ladan duk inda kaji ana wane wane ladan asali babansu ko kakansu mai kiran sallah ne na fata an gane allaban al'azan aka ce alladan to daga nan yankewa yankewa ladan kawai shi ladan eh ladan kai bahaushe babul azani babin kiran sallah jama'a kiran sallah an shar'anta shi ne a shekara biyu ta musulunci ma'ana yau shekara 1426 da fara yin kiran sallah a musulunci sadda sahabbai suka iso madina nan tashi sallah akan yi ta haka ne ana nan ana nan tafiya ta fara tafiya musulmi suka fara karfi da musulmi suka fara karfi suka fara yawa sai zama za a zo a yi sallah wannan bai sani ba wannan aka fara samun mutane da yawa ba sa samun sallah sai aka zauna aka yi taro ina mafita wani ya ce abin da ya dace shine a rinka tara ice a masallaci da zaran lokacin sallah ya taho sai a kunna duk inda kake in ka hangi hayaki ko leɓa wuta yana ci to sai ka ce lokacin sallah yayi sai annabi ya kyama wannan ya ce to wannan dai yayi kama da yadda majusawa suke in za su yi bautar rana annabi bai ji daɗin wannan wani ya ce to abin da za a samu kaho a rinka busawa irin kaho na su ƙaura yan farauta da ka ji an yi fefe fefe to shikenan sai ka taho kamar yadda yan farauta suke misali annabi ya ce wannan kuma bai dace ba saboda ne saboda haka yahudawa suke in za su yi ibada wani ce a samu ƙararrawa ƙararrawa irin wadda take ta coci mai galan galan galan a rinka bugawa annabi ya ce wannan kuma kiristoci haka suke ya za mu ce kuma mun ƙare muna kwaikwayon su haka ce to ya za a yi annabi ya ce ba da za a yi dan haka kiristoci sun dan fi dama dama da baki gwamna baki baki wannan tsurar da ma guje wuta yake bauta ba za a kwaikwaye shi ba ba yahude tsinannen duniya son zuciya da kin Allah ba za a kwaikwaye shi ba gwamma waɗannan da suka zama su suna da son gaskiya amma baƙaƙen jahilai ne su ne sai annabi ya ce a ɗauki ƙararrawa an ɗauka da daddare annabi ya tafi yana fatan Allah ya kawo mafita sai wani sahabi mai suna Abdullahi kamar yadda ka zo ka ji sai mafarki ya ce sai ganshi da ƙararrawa a hannu da ya ganshi da ƙararrawa a hannu sai wani mutum ya ce mishi bayan Allah me za ku yi da kararrawa ne sai ce mishi wallahi za mu rinka kadawa ne lokacin sallah yi sai ce to bana nuna maka abin da yafi haka ba sai ce to menene sai koya mai kiran sallah ya ce to in kuka yi wannan in kuma sallah za a tada ita ga yadda za ku yi sai koya mai iqama gari ya waye aka taso masallaci ana ainihin an yi sallah kaza kaza sai wannan bawan Allah ya zo ya manzo Allah ga mafarkin da ne manzo Allah ya tofa albarka akan wannan mafarki cewa an samu mafita sai ga Umar ya taho rigigigi yana jan riga shi ma yace ya manzo Allah na yi wani mafarki gashi gashi gashi gashi na ga kiran sallah sai aka ce ai wani ma ya gani sai annabi ya ce to shikenan kai abdullahi kai kai mafarkin amma muryar ka bata kai zakin ta bilal ba tashi ka koya bilal bilal ya zama ladan to wannan matsala ta faru a shekara ta biyu ta musulunci jama'a na na ta hijira ne shekara ta biyu bayan hijira a me nace ne ta musulunci shekara ta biyu ko wa shekara ta biyu bayan hijira shekara ta biyu bayan hijira ina fatar mun gane a madina to kun ji yadda kiran sallah ya fara jama'a to bilal in ya zo kiran sallah sai yana sa yatsun shi haka waɗannan yatsu na nuni kamar yadda zamu zo mu ji yatsu da bahaushe ke cewa dan ali sai ya sa sai ya dode kunnuwan shi haka sai ya ainihin kira sallah din to kiran sallah an fi so a yi shi da alwala a tsaye sannan in ka zo wurin hayya ala sala hayya ala sala ka dan fuskanci dama da fuskarka in ka zo hayya ala sala hayya ala sala ka dan fuskanci hagu da ainihin fuskarka waɗannan kaɗan daga abubuwan kenan ana son a samu mutum da yake da daɗin murya wanda yake da murya mai ƙara wadda za ta talla ko da yaro ne ƙarami sai dai in ana ganin bai balaga ba wanda bai mai da abin wasa amma za a iya sa shi ainihin ya zama ladani waɗannan su ne kaɗan daga cikin bayanan da suka shafi ainihin kiran sallah jama'a kuma wannan kiran sallah akwai inda wani yake faduwa ya bar wani kamar an zo hada sallah din can a ce za a hada sallah a zahar da la'asar to in aka kiran sallah daya to ainihin ya isar sai ai iqama a zahar a zo ai iqamar la'asar ba za a sake kiran sallah na biyu ba ko da wannan da aka ce za a sauke murya a cikin masallaci da malikiya suka kawo wannan bai zo a cikin sunna ba sai ayi guda ɗaya din shine ya tabbata a sunna Allah ya taimaka to malam yace hadisi na 135 wanda shine daidai da hadisi na 71 a cikin littafin umdatul ahkam as-sughra an Anas bin Malik radiyallahu anhu daga Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda qala Anas yace umira bilalun an yashfa al-adhana an umarci bilal yayi kiran sallah kowace kalma ya maimaita ta shi ake nufi da shafa'i anan ma'ana yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ana so an an umarce shi da ya maimaita ta wa yutiral iqama ita kuma iqama yayi ta dai dai dai dai akhrajahu jamaa dukkan malaman hadisi suka ruwaito to ina ma'ana ita kuma iqama yayi ta dai dai dai dai banda kalmomin Allahu akbar Allahu akbar ku kiyaye kalmar Allahu akbar Allahu akbar a kiran sallah da iqama waɗannan kalmomin biyu ko a ɗaya take الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر to in a kiran sallah ne haka za a yi ta ka ji ta Allahu akbar guda hudu ko to amma a biyu take to in iqama ce fa to sai kai Allahu akbar Allahu akbar shine ma'anar wa yutiral iqama iqama kuma yayi ta dai dai dai dai to wannan hadisi kurman hadisi ne bai yi bayani karara ba hadisan da za su zo baya su za su ƙara fayyace mana abubuwa sai ce akhrajahul jama'a dukkan malaman hadisi sun ruwaito wannan hadisi malam ya ce a ƙasa bukhari ya ruwaito shi a lamba ta 605 muslim a lamba ta 378 abu dauda a lamba ta 508 nasai a mujallaji na biyu shafi na uku tirmizi a lamba ta 193 ibnu maja a lamba ta 729 da lamba ta 730 wa zadal bukhari sai bukhari ya ƙara da cewa illal iqama banda kalmar iqama me yake nufi da kalmar iqama kada kamati salatu ita an umarci bilal kada yayi kwaya ɗaya sai yayi ta guda biyu wa hiya riwayatun li muslimin wa abi dauda wannan riwaya ta dace da riwayar muslim da ta ainihin abu dauda da haka in an zo iqama jama'a cewa ake kad qamati salatu kad qamati sala an fahimta wancan lafazin da aka saba a malikance ne cewa kad qamati salatu kwaya ɗaya zan zo zan yi mana takhrijin hadisin wata riwaya ce da bata inganta ba daga abu mahazura amma yanzu ba lokacin bayanin ta bane dan haka duk sanda za ka yi iqama to in ka zo kalmar qad iqamatu salat ka ninka ta so biyu qala al-baghawi fi sharh sunnah al-imam al-baghawi ya faɗi a cikin sharh sunnah a cikin mujalladi na biyu shafi na 55 jama'a karfa ku manta da littafin sharh sunnah yana nan akan layi mun bincika kasusuwan shi suna nan kasar 30 ne akai ko 28 ko da tara dan haka suna nan lafiya lau da na bidiyon su da na audiyon su ana karatun wannan littafi duk sanda aka zo dorawa za a yi kawai don haka duk inda kaga littafin sharhu sunna ka siyo shi wannan taska ce wadda yake kamar ka ce babu ita wajen tattara sunna da kuma fayyace ta al-imam al-hafiz al-baghawi sharhu sunna a mujalladi na biyu shafi na 55 yace qauluhu umira bilalun da aka ce din nan an umarci bilal ko inda anas yace an umarci bilal ko ai amara annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne ya umarce shi لأن الأذان الشريعة دومين كيران صلى شريعة والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضاف إلى غيره al'amarin da ya zama an danganta shi zuwa ga shari'a in dai aka ce ga zamanin manzon Allah ne to ba a danganta shi ga kowa sai ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu cewa kuma da Anas yayi wa yutiral iqama an ce Bilal yayi iqama dai dai يعني ألفاظ الإقامة التي هي الشفع في الأذان لفظا إقامة وأن دسك بدا دي ديني أكيران صلاة وإن يدو إقامة يأي تي تي لا لفظة الإقامة نفسها باوي لفظ قد إقامة الصلاة إمبا لفظ قد إقامة الصلاة shi guda biyu ne amma sauran lafuzan fa ɗai ɗai ɗai za a yi to abin da yasa ina son ku fahimta ita iƙama iri iri ce yanzu wannan ana bayyana wata irin iƙama ce za ka zo ka ji wata iƙama kuma ba su da bambanci da kiran sallah sai wajen kadi kamatin sala shi yasa kullum muke bayyana wa jama'a fa'idar waɗannan irin karatuttuka da muke gabatarwa in aka zo za a binciko kaza ya tabbata kaza ya tabbata sai a ce maka to dukan su daidai ne amma in ka je ka samu hadisi ɗaya ka kale da shi sai kai fatawa da shi cewa to bayan shi kuma babu wani Allah ya kiyaye sai kuma ya ce an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu daga abdullahi dan umar Allah ya kara mishi yarda qala abdullahi dan umar ya ce إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين yace ai kiran sallah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bibi bibi ake maimaita duk kalmar da ka faɗa sai ka maimaita ta wal iqamatu marratan marratan ita kuma iqama ɗai ɗai ɗai ɗai ake yin ta ghaira annahu yaqulu sai dai kuma wajen iqama zai ce qad qamati salatu qad qamati salatu